بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم واستر واكرم واغني وانجيب واتم واغني وزكي وارضي وارضي وارجي على سيدنا ومولانا محمد وحركاته لما أغلق وحاكم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وآل بيته حق قدره وانتشاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله يوم رانا لهدي من كان فرقه takwas sauran takwas na dare ranar ishirin da takwas ishirin da tara ranar ishirin da tara da watan shawwal ranar ishirin da tara da watan shawwal hijiran annabi Muhammadu sallallahu wa sallama daga Makka zuwa Madina ne shekara dubu daya da dari hudu da talatin da biyar. Ke zan shi a kan da misali zai baka amu hankashin. Hankashin. kan rashin da dubu da ya da yi wata talatin da ne kan rashin na shigar da ya tsanin na shigar da sun fasaran littafin albarda littafin a shi wa liman muhammadu bukari radiyallahu ta'ala anhu wanda ya yi a kan yaban annin muhammadu da zama za mu tashi tsakani na shida alfasar tarihu ko alfasaru a tarihu ne tsakani na shida kenan wanda zai bayani insha Allah fi sharafin Qur'an al-Karim a cikin bayanin daukakan alƙur'ani mai girma da wani لما يضع القرآن إن شاء الله تعالى مقبلا يقولون كما كانت القرآن كما كانت القرآن إن شاء الله نقول أنا أقل ما تتاول نقول أنا أقل ما تتاول إذا أني ووصفي آية وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم يا أمسى مولاي سلم سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لأمين ربي آيات له ظهرت ظهورنا الكرام ليلا على أعلم مولاي سلم سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالدر يغتاله لوا ومنتزم وليس ينقص قدرا غير منتزم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تداول آمال المبني إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آيات حسين الرحمن مهدفة قديمة صفة موصوف بالكتم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمان ولا تبدرنا عن المآب وعن آب وعن إرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دامت لدينا فتاة كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محكمات فما تبكين من شبه لذي الشقاق وما تبكين من حكم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
zai gaji garin da wani dauri a garin da sun nufi ba shi ko zai iya fito aka fito garin da
البدل الثالث المتبني جنزي المتبني جنزي السلطة البردة سلطة الإمام الشيخ محمد لبور تيري ودعنه الشيخ محمد لبور تيري شكما المعاصري مريد شيخ أبو الأبطاق المرضي ودعنه wannan shi ne fasali na shida zai bayan insha Allah fi shari'a Qur'an a cikin wa mutane daukakan alƙur'ani mai girma wa madihi da mayaban alƙur'ani alƙur'ani yana daga cikin abin da zai sa ka gane girman shi shi ne a cikin littafan duniya gaba ɗaya shi ne shugaban littafai gaba ɗaya alƙur'ani ba wani littafi da ya daidai da shi ba wani littafi da ya kuma sun mishi balle a samu wanda ya kai shi balle a samu wanda ya kai shi. Mubarani shi ke da mu'jiza yanzu ana tambaye ka misali matsayinka na mulmi mumini salihi taqiyi mutumi Qur'ani akalla yana da sunaye guda nawa matsayin da na mumin tarihi ne karatun alkurani ina suna guda ma bakwai ne Kudu ya ma? Ne? yana da sunaye da tsayan da suna da yawa kama ba a fata da wannan baitoci shi yalwatuwan sunayen abu yana nuna yawan darajar shi ko a mutane ne ka an cewa ne amma kama da sunan shi an ce shi ne mai lamba iri kaza shi ne ya taɓa aiki a waje kaza ya rike mukamin kaza ya rike mukamin kaza ya rike mukamin kaza ya rike mukamin kaza ya rike mukamin kaza ya rike kaza ya rike kaza ya rike kaza ya rike kaza har yanzu ya ga yanzu na kan kujera kaza jiro wannan lambobin ya wanda shi ne a yana nuna darajar shi ne wanda lambobin wannan da kai wannan wajen kafin shi ma'urani yana da sunaye da yawa na suna nan na nuna da a bayan da mutum ƙwa'ani kuma kuna da waɗa a cikin ƙwa'ani kuma kuke a cikin ƙwa'ani kuke misali mace bangare shi da ko a cikin ƙwa'ani al'ani ko al'ani ko to wani ka duba farkon baƙara lissafo da sunan shi na farko daga ɗan su nan alif la mim zalika likitabu zalika likitabu la raiba fihi wannan littafin ba ku ga cikin shi jibrin shi ne a yi kitabu رجل الرجل الخطاب الخطاب ونجم البيو على حجته حجة وضع على حجته كيف الكتاب كيف الحجة الحجة من الأنسان فاتوا بكتابكم إن كنتم خالقين وكافرين tsakani inda da zai kuma ku kawo na ku hujja ba ku kitani ku kuma na ku hujja in ba wanda kuma mutane ne wacce ce amma zan samu wata mun ibali kada ce ku zo da littafin ku san ba ku tsari ne eh amma ga wani tsari ne an san da ba aje ba fa ku da ku da kun kenan su zo da hujjojin ku sai kuma shi uku alquran zama bayani ne al-qur'an shi ma hujja sai na hudu al-adam al-adam wa ma halakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum ma'anan kitabun ay al-adam zai zo shi na hudu yi al-qur'an mutum da asalin kun sharafin qur'an a yi ranar da wannan gona a cikin ra'ani Allah ya ce wa shahar Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an أبا كثير لا يقول عنه لا يقول عنه لا يقول عنه الله الله ورحمة na shida ko na Qur'ani ko da mun da ne ko shahar Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an akwai kuma inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan mhm yana shida al-Qur'an al-Qur'an
Hai,
al-Qur'an من الذي تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا القرآن wanda littafi da ke yin bayani ya rabe tsakanin ƙarya da gaskiya sai sun shi na bakwai a zikir suna yana cewa wa haza zikirin mubarakun an zannahu suna yana cewa inna na nazzannar zikira suna da wura hafi والقرآن تقع التذكرة كركئي وأذن ألا تر إنه لتذكرة للمتقين نترى الذكرى ألا نترى وذكر فإن الذكرى مم. فإن الذكرى نعم مم. إن الذكرى تكون المؤمنين بين قومة فهذه بالنسبة التنزيل التنزيل وإنه لتنزيل من رب العالمين نشأ بنزل الحديث الحديث أليس أنه الذي نزل أحسن الحديث مم. قال ربنا فبأي حديث وعده يؤمنون بل أي حديث بعد هذا الحديث يؤمنون نجد الحديث وتوضع شيء لله وعند نجد نشاهد الموئبة ألا جاء يا أيها الناس قد جاءتكم موئبة من ربكم موئبة وعند جاء gargaɗi na sha bakwai wani shi hukuma ala shi wata zalika an zanna hukuman arabiya وربعاني نشاء كفر ايه مثل نشاء جنبه نشاء تنسي الحكم من ذلك كان حكم على بيئة تنشاء حكم كما تكسمات أنا تكسمات بالغة تكسمات بالغة تنشاء بيئة تنجم الحكيم قرآن الحكيم أنا بارك برمو التي بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم Gagara? Eh, na sha shida sunan kwani ne al-muhkam wanda ta fara ake kyauta shi ake gyara shi ake inganta shi ne kitabun ko hukimat ayatu yana sha bakwai sa'an kuma shi ne a shiha magani jami asibiti magani waraka yana sha wa munazzilu min al-qur'ani ma huwa shifa'un شفاء نشاء تفرق نجني رحمة الرحمة التي ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين زي نشاء قرأ وهذه الشريعة نجني هدى يعني أن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا يكون هدى للمتقين هدى للمتقين أو رجل هدى للناس مم. في ليس ليس هادي القرآن الله يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم مم. ya haɗi ne haɗi jira da kuma ita cewa in na ta ya kaumana a kan uluhiyya da in na ta ne na ƙur'anan adaba ya haɗi ila rusu na ishirin kenan yirgi sai to jana shi ne ɗaya jana shi ne a siraɗin muttaƙiyin ana cewa wa anna hadha sirati muttaqiman فاتبعوه wani kwani ne kuma alhaku igiya mai ƙarfi daga ba a tsigewa shi ne kuma shi shirin da biyu ala ce wa a tafimu bi hablin lahi jami'an wa la ta farraku yanzu kwani ne shirin da uku shi ne a ruku ala ce wa ka zalika auhaina ilaika ruhan min amrina wa min amrina wani shi ne na mulina jirgi na alwani na ishirin da hudu al-qasas al-qasas inna inna hadha la huwa al-qasas al-haq la huwa inna hadha la huwa al-qasas al-haq إن هذا حقيقة وأن اللطاف له والله جميع القرب هو والله جميع أول وجه أسمد يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص كيف يقول sun kafa da gwada gwada gwada arba'in gwada arba'in ne? Gwada ya mana alfafaru a saduku fi sharafin ƙwar'an duk wurare su ne yadda ya fi shi da su nuna alamar kada su zuci lambobin shi ne sunayen shi ne ƙofofin shi ne da kowa wani shi ne ke yana jirin da biyar a wani shi bayan albayan tsantsan bayani bayanin tsantsa na ran zaman kuma wani ya ce haza bayanin linnar Tuwon ƙwayoyin shirin da shida yana a tibiyan Allah ce wa nazzalna alaikar kitab tibyanan likulli shay Qur'ani ne sun da bakwai al-mubin Allah ce tilka ayatul kitabul mubin Sunan Qur'ani na 28 al-basair hujjoji Allah ce haza basairun min rabbikum Qur'ani na 29 al-fatir littafin da ke rabu tsakanin ƙaryar gaskiya har innahu na ƙaunin fasil innahu na ƙaunin fasil wa ma huwa bil ardi innahum yasmuduna qaida wa asmudu qaida wa ma hiya bil qadri am yuqum wa ila Sunan Qur'ani na talatin daidai shi al-nujum da tabna gashi kashi-kashi daban-daban na damu kenan kuma annujum taurari kowane aya tauraruwa ce kowace kalma tauraruwa ce kowace tura tauraruwa ce kowane hadafi tauraruwa ce annujum ana cewa fala uku kuma bi mawaki in nujum fala uku kuma bi mawaki in nujum an gane? yanzu ba muna ga wannan jini iza hawa Qur'ani kenan tatuwa na wato Qur'ani na talatin da ɗaya al-masani Allah ce masaniya ta sha'iru minhu junudun lazina ya'tuna rabbahum sunan Qur'ani na talatin da biyu al-Qur'an lakin qad ja'akum qur'anun min rabbikum Qur'ani na talatin da uku al-bashir an-nadhir lakin bashiran wa nadhira Qur'ani na talatin da hudu al-qayyim Allah ce qayyiman liyunzira ba'atan shadidan min ladun girgi saboda zalika dinul qayyim zalika dinul qayyim انظر الله لا اله الا هو الحي القيوم سبحان رأينا ثلاثين دبير المهيمن إذا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يقول الله إلى ثلاثين تشريع النور الجواب تبقى النور الذي أنزل معه النور ثلاثين تبقي الحق وإنه لحق اليقين سورة ثلاثين تبقى العزيز وإنه لكتاب عزيز سورة من أربعين لا نحن الكريم إن الكريم إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم إن أربعين ديدي العظيم العظيم الله يجي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ما هو لا يخرج المبارك المبارك الثاني البركة المبارك للثاني البركة البقرة الثالث في شرف القرآن لما تحسن الجمال زعمي ووصفي آيات له ظهرات ظهور نار الكرى ليلا على ألمي
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
سبحان الله مالك جديد مالك جديد
na da dare can baya
مالك جديد ثم The door number 89. 89. Question. بأعرض زاد أو زلت البداع بها سيب من اليم أو سيل من العين. أنا شنو؟ أمم. شنو كان شنو؟ daga shi zai hamari a ko a sanin littafin kenan alburda a sanin tsohuwar kenan za ka ji baitocin da suke a nan wanda ba shi a naka musa wa ayatul sunna wa ayatul sanati shahaba a da'awatuhu hatta hakat wa ta fil a'tul tuhuni bi aridin jada aw hiltar bi daha biha sayyid min al-yami aw sayyid min al-arimi to in 89 to wanda ji ba shi ba shi anaka lamma shakat wa ta'ahul fataha qala lahu ana ruba wa mihdadin halla wa tajmi bajro janan fa'addat al-ard min rizqin amanataha بإذن خالقها للناس والنعيم وأولدت غللا زنبة ونوات أمائم بأروس هزة بأروس هزة والأكمي مثل جلال والنهل باسقات تبدو قلائدها مثل ال- مثل البهار على الأبصار والأنم مجنون جنون وصارت الناس داء للأهل وانبعثت إلى المكارم نفس النكس والبرم إذا تك إذا تتبعت آيات النبي فقد ألحقت منفهما من هاد منفهم قل للمحاول شاوي في مدائحه هي المواهب لم أشدد لها زيني ولا تقل لي بماذا نلت جيدها فما يقال بفضل لا إذا بكني لولا العناية كان الأمر فيه على حد السواء فذو نطق كذيب كني دعني ووردي آيات له ظهرت ظهور نار الكلا ليلا على علي ko a bayan ma ko a zuwa kallon da suke ɗanyen yankewa ko a bayan ko a da waɗannan da biyan na kan kudin mahal shahin kan tsara tsara wata cewa da za a da ta farko eh ko wani da zazo وآية تلك الشهباء دعوتهم in kuka da jira tsaron na go ran laraba da'awatuhu adda'a galama lokacin da yake cikin masallacin da ake ce masa masjidul gamama yana cikin hudubar sallar juma'a wani ba na da kawai yake ya zalla a taimake mu mana addu'a muna fama da rashin ruwa da zai ji to da'awatuhu adda'a galama da aka tafi shaba'a ta raya shekarar nan na fari aka dinga samun ruwa ko a kwana bakwai hatta ga da hatta haka burata har sai da hatta burata har sai da haccen gari wadda cewa shi ne farin samun sararin gari kenan a kan ta kwaikwayi tun a turtuni a cikin zamanai ya ɗan duru wato ma'ana da aka dinga wannan wannan adan da muka yi a kan ana kawarwa nan take da rufe kuma hadari kuma hadari kawai ruwa ko ake ta yi kuwa kwana bakwai yirgi a ɗauke ya dawo a ɗauke ya dawo a ɗauke ya dawo da can sararin gari ne amma daga nan kusa kuma duhun gari kawai a al'ada sararin gari shi ne mafi dawama shi ake samu kodiyar ko zira kuma duhun gari kuma yanzu ta kai kwayi sararin gari shi ne hatta al'asar tuhuri har zai zai zuto tuhun zamani haka burata da suka kwayi hasken sararin gari da haka shi samu kodin shi a gari ko wani ruwa su da hadari ya ruwa yana yin ruwa kuma hadarin ne kuma shi ne gasa kwana bakwai a gari kenan ya kwaikwayi hasken gari a lokacin nan bi arabin jada hadarin nan ya yi kafaiwa da zubo da ruwan sama abokin ta da hada har ma kai zaton manyan kwadandaman ƙasar makka irin kututtukai kenan ga hanyoyin ruwa idan za su yi irin cika da ruwa suka san sai da minar yanni suka da san ambaliya ne na teku sai da san ambaliya ne na teku a wasarin alamin ko kuma kai da san ambaliya ne wanda ya taso daga adamu amfanin turbu a tsoron shi na rikin rikin wasu da su ya tsarin birkin ne na fiye lamma shakar wata ahul baɗa ha'u lamma yacin da albaɗa ha'u faranzanin maka da kuduttukan maka da hanyar ruwan maka yacin da shakar wata ahul suka kai kukan aukuwar wannan falaci cikakun ana lahu sai annabi ya ce ma ruwan sama ana ruba na misru ala ruba wani zaka in halla wani jini ala ruba in halla an gaji ala ruba in halla da ke ruwa zuba na in halla zuba ala ruba akan manya-manyan tsaunuka wani hidaji da manya-manyan kuma wani jini ala hidaji kuma zuba akan manyan duwatsu in hal ala ruba kai ruwa ko ma ka dinga fatan tsaunuka a daji kenan wan sajmi ala hidaji fa kuma kuma ka dinga zuba akan manyan zuwa da annabi ne ya ga annabi wani dinga zuwa ko akatin ardu ne rizki amana ta al ardu kasa fa'attat mun rika mata sai ka bayar da arzikin da ba ta amana ta tsotsar da abinci ke da su ta shuke da izin halikiha da izin Allah Ubangijinta ta dinga ba da shuke-shuken abinci abincin linnafi abincin mutane wanda ka shuka wannan ne da ciyayi na dabbobi sun da tsarar da su 92 وأولمت ولا لم يكن بدر لأنه هر أو جاي شو أكدوجا تفاتي أكدوجا ثورة تفاتي ما تأدو نسندوكو ولو أمائما كما كهك كذا إذا في نبر ونا نقول كذا أراون أكاون من من يوم على مي والأكني دم من من يوم مثلا sana ta auduga da sai kyau wannan halin ba ta ƙasa haka kuma da fili da so suna ta yi kyau suna ta yi kyau sun tsawo kawai suke ta ji nuka la'idara ita ma duka tana ta jawo abubuwan suna ta bayyana da abubuwan wuyan ta na dinarai ma'ana ta ma duka ta yi kyau ta tsada shi ne wannan halin ba ta ƙasa da fili kuma suka yi tsawo suka yi ƴaƴa masu kyau ta jilu suna ta bayyana da ƙala'idara abun wuyan dinarai sai da mutum ko ya ya sai da gwamnati duniya shi ya so mata shi abun yanzu na tana ta bayyanar da dinarai misalar bahari ka misalin manyan manoma wadanda samu kudin nan alal abtari akan basirori wal alami da kuma ɗaukaka kowa da maɗauki gaman dutse kuma samun wadatar kuɗi wa fara an nasa da ta haɗi a wannan shekarar mutane suka rabu da cutan fari mutane suka rabu da cuta na fari ba fari kenan an samu abinci an samu shuka sai kyau wan ba a san ilar makarimi sai ga wannan ruwan da aka samu na wannan shekara saboda ta yi kyau komai ya samu da buɗi ya samu ita wannan dalilan wamba aka filifin da aikawa da dukiya ila da makari ne zuwa wajen manyan mutane masu karanci masu kuɗi ko masu doka ta dinga aikawa da kuɗi da zuwa wajen manyan mutane masu kuɗi masu kyauta su ne makari kuma na na ciki ta kuma aika da kuɗi ga wajen waɗanda kuma suke samu amma suke ƙarancin kyauta. Makarin masu kuɗin kuma ba da manyan kyauta. Nafsun da kiri kuma suke kuma su dinga turawa da saƙon kuɗi ga mutanen da sun samu da suna kyauta amma ƙananan kyauta. Kai wani kuɗi ta ma ba da dukiya ga mutane marwata kowa da ya wadata masu manyan kyauta sun samu na masu ana kyauta sun samu kuɗi a kama wa kama sun samu kuɗi kuɗi ya kuɗi ya zai gida ma kowa zai samu da shi a nan abda ɗaya ce kai a ƙarshe إذا تتبعت آيات النبي إن كدد بي إن كدد بيبيا بأجوز أننا محمد صلى الله عليه وسلم إن كدد بيبيا بأجوز أننا محمد صلى الله عليه وسلم فقد الحق منفهما ذاك بنت جموع تقول ما في جرمع ما في جرمع منها منفهمي من جرمع daga mu'jiza mai girma mu'jiza mai girma bayan mu'jiza mai girma mu'jiza mai girma bayan mu'jiza mai girma tare da gaggawa da suke in gidan da binciken labaran mu'jizan zalama ka dinga samun mu'jizozi mai girma bayan mai girma mu'jiza mai girma bayan mu'jiza mai girma mu'jiza mai girma bayan mu'jiza mai girma ila ma sha Allah kuma kullum mahawir sha'awi fi mada'ihi ya kai ni fararra da ta hijira ka gaya ma duk wanda yake son eh jayyar ne akan wannan bayyana da nake kai fi madahi a cikin jama'a na zalama kun ka gaya ma min ma'awul wanda yake neman ya gata da ni sha'awi a wannan fagen nawa fi madahi a cikin yanzu kafin na da zai ba ni zalama wannan albarka ka gaya ma wanda yake so ya fi fila a wajen ganin kila shi na yi na yi kyau kai da albarka na kasa ko ya fi ya samu wannan mutane ne ce mishi kiyar mawa ibu a yi wannan baiwan Allah ne kawai baiwan Allah ne kawai Allah ya bani wannan baiwan ne wannan littafin duk da mata don nan nan asdun lahazaini ban ma tsananta bayanai ba لم أشهد لهذين وما أوجب بيان من أرى ومن بيان ولا تقلني بما ذلك جيدها sai kuma kada ka fara ta ce mu a wata mutala ko ya fi kasa irin wannan yabo kyakkyawa haka don isini ka kama kuku don isini ne kai harwa na kuku don ibada ne ka samu wannan na ba ma yi tsanu duk abin da na gaya ba a cikin alburjan nan ibadar lillahi da ba Allah ne ko zan zo zabikum wani sakun zama haka nake gaya mu zabikumi wani zabikum haka nake gaya mu laulan inayatu da ba din taimakon Allah ba dai a gare ni da gare mu gaba daya kanin amurci bi ala haddin sawai ai lam kanin amurci bi al'amur fihi lamarin annabi Muhammad sallama kana aka ala da sawai akan daidai wa daida daidai wa daida kowa daidai shi da kowa ba na shi kwazo mu dukin wanda yake ita baki gira shi ke yin magana in dai an ce ya zo ne ya gani kan salama ka zi bakani kamar daidai da mai magana da biyu ke ne zaki na kuma biya na hannun tsawai in kan magana annabi ko wanda muke magana bari ya rubo shi ma magana ya yi ya yi ya yi ya gama ma ka ji goma da iya ba zai da shi ya canji kai shi yawa ta ke tubu kaza bai ki kaza ne ka bai kaza ki gama kuma ya shi عليما وفي آيات له ظهرت ظهور نار الإذا ليلا أنا أعلم wata cuta da ke haka ne na ban gaya muku ba ba ba da ku ba yace to a misali inda mai jin yaban nan nawa zai magana yace to kai da Allah buɗe ne ba da jaro da yaro da wani ba annabi kai ne ba ba da jaro ne ba annabi abinda sun ce ne ana kai ba annabi ga sunan alkatafai an rubuta su misali ga suna sun lissafin ashifa misali ba komai a ciki sai bayanin annabi Muhammadu ga sunan a cikin lissafin da ake masa anwarul muhammadiyya shi ma lissafi ne fasadi na ba annabi sallama ga sunan a cikin littafin da ake masa جامع الآثار في مولد النبي المختار شما حديثين بيانين الآن كلمة أنت كم مولد النبي جامع الآثار وتو متكرا حديثين في مولد النبي المختار فهذا يا أبنى غني كم بيان أيضا أن محمد صلى الله عليه وسلم كوكو تقول لكاتب سير النبوة لكتب الهدوء tana bayanin annabi ne ko ko littafin da ake ce mata hujjatul lahi alal alamina min mu'jizati lil mursalina duk bayanin annabi ne ko asba ko sanin jinka na timur riya ko sanin asba aliyu qari duk suna bayanan annabi ne ko littafin da ake ce mata hasaidul kubra duk bayanan annabi ne ko littafin da ake ce mata muhammadur rasulullah duk bayanan annabi ne to kai ka wuce wani suka kawo wani littafin waƙe albarda ga bayanan annabi nan ga bayanan annabi nan sun cika ko'ina kai ka ce wuta ne aka hura a cikin dare a kan tsakar dutse inda kowa zai hango shi kan je ta duhura na laila ala adami wato wannan baitin ya tsaya ya yi misali ne a abubuwa guda biyu misalin farko ya yi mai da martani akan wanda zai ce misali ai da wani biyu an yi sun zama wasu wurin ka zama guda da kan sanin ga a shafanin zafiranin zafiranin albursa to misali ne da ya mai da martani akan shi zai zai ba da hujja su kuma na biyu alal ala bayanai annabi sallama wani da san su ba wani da san su ba wane ne bai san musu annabi ba wane ne bai san annabi ya kira rana da wata ba wane annabi da wani san annabi ya ce ya ce ya ku kayan sana ba wane ne bai san kaza kaza kaza kaza ba abu ba ne kafin a bayyane kamar yadda mutanen da in an samu mutum baloniya mai kuɗi sai ya shirya a cikin liyafa a yanka shanu masu ɗumbin yawa a yanka raƙuma masu yawa a yanka awakai masu yawa a yanka kaji masu yawan gaske a dafa abinci ka san daga kira mutane kuma eh to sai a samu ƙasar dutse a mai kusa sai a samu wuta itatuwa a hura wuta ishara kenan duk wanda za a hura wuta din na kan dutse ko ina yake ana ganin zuwa yuma da wannan duk wanda ya zuwa kuwa da shi ga yan kenan wannan har sauta shine shine impression din shine fact din har ida ka da manyan manyan masu kyauta ba da manyan rumba an kamo shi ƙarfi ƙarfi da shi ne ya ce da an yi wa wafiya ayatun lahu zahara zuhura na rikira laira ala alami misali in mutum ya ce mai albarda ko ya ce maka da an yi sallar babban labarin nan sallar babban labarin nan waye waye mutum wani kawai zai muna albarda albarda mu da muke da littafin ashfa muke da littafin kaza kaza muke da littafin kaza muke da littafin kaza na san littafin kaza ne na zaranta ga bayanin na ya ci kafin in ji ta an karbar da Allah in ka dai misali ne da kan burda shi ayi to ya sai mai alburda ya ce in in yace ma rabu ne kana da ce dani in ma rabu da ni sha'ani sha'ani ne ma rabu da ni in biya shi da na yawa in yace yace da bani kana cikin ma rabu da ni wa fi ayatin lahu ni sukku ni ni wannan bayani cikin sukurin ayoyin alqur'ani za din ta bayyana a duniya kowa ya santa zuhurar narin kira irin bayyana nan na wutan da ake shirya ma don shirya liyafa na waliman baki wanda ake yi don layar da dala alami a kan manyan duwatsu da ta bayyana haka a yi ne kuɗi ne duk kowa ne wanda zan na shi ma an shi ma ƙari ba annabi ne wasu an yi ne fasaɗi duk wani wannan a waƙe ne a turu jarta da kuɗina ai shi bina da kullum tsara kauri ce a turu jarta da kuɗina ai shi bina da kullum tsara kauri ce wani ka kuɗa kullum son kuɗi kullum tsaruwa yake son kuɗi kullum tsaruwa yake a jina ƙwarani kullum ka ƙara kanta aiki ne kana ƙara sananta kana ƙara santa kana ƙara sananta kana ƙara santa kana ƙara hankali kana ƙara ganin girmanta fatun ya tsara kuɗina a shi dinare lu'ulu ƙara cewa shi kullum ruwan mun tabi mun musamman ma shi kashi dinar an tsara shi an gyara shi Eh, an tsara shi an gyara shi ka in fa dinare ne misali me kake misali abin da misali abin da shirbi ga kuɗi rafa rafa an shirya shirin banki an sa gidan na ɗaɗɗaure ana kurkuku a san su to zan shi da kuma sunan kuma wallahi sai kuka kadara gaira muntarimin sai gaira muntarimin kudin ma da suke a watse ba a gyara su ba wallahi sa ya kuka kadara wannan yi garin su bai tawaya wajen ba a shirya su Wata ya zama su yi a cikin rafa a ce gashi. Zai mu halar gashi daga kudu ga kudu ga kudu ga kudu ga sanar a zube kwashe cikin da ba ba su mutu a shirya. Yawa, su dole ci a watsi, dole ci a tsare kowanne ne kyau ne. To shi ne misalin shi da wanda ci a zube irin su a shafa, irin su a nau'in muhammadiyya, irin su سيرة النبوية إرثوا جاب الآثار في مولد الموتار إرثوا شيء أشفاء علي القاري إرثوا نسيم الرياض شيء أشفاء وتلك دبة سعينة إرثوا نبات الكبراء نسيوني دبة سعينة إرثوا حجة الله على العالمين من موجزاتي إرثوا من اسمها دبة سعينة دبة سعينة مخزن دبة irin tsarin misali misali irin mutum hadari ko jimawi ko ujiya ko rizana ko askari ko mutum da kamar dubba sa ɗin kenan yanzu da ke a zube su muka ma albirja ishiriniya wutiriya diwani mu a waƙe ne ko da waƙe ne su yana an tsara ta kenan waƙe an tsara ta an yi nazarin shi an shirya ta an yi rafa rafa sai a yi ba fasali mai yawa a can a waƙe shi an abinci daya kuma da kuma iskar ganin ganin wata amma ta akwai su daya da kuma iskar ta da miraji fadari da togo a sa ta harafi ɗaya gudun Masha Allah shi ne yana ne. Yana gina wani. Za a ba ni wurin za a iya nan. to to tsarin tsarin kudin da kudin da tsarin su shine kamar isharar rafa rafa na ke nan kudin kamar irin da kafai na waƙe to da shafi daɗi za a iya koya ma yara ƙanana suna biyawa suna koya ta kiwon ɗin su a ma yara ta fa ƙordani suka gane da ya ƙulu ya ya ƙordani ya dani المستثمات فتلجقاه بسم الله أبلغ المطالة فمنه أرجو الأبا والإبدال كذا كذا كذا جوائز الإشعية ما قتل اسمها كذا وقتل اسمها ديكي وقتل اسمها شارع kamar da kukuran masalin ne duk kace hada sai a halari ko jama'a ko wai din sai ga da mu aiki da mun duk da haka waƙen da ana son ta kuma ganin darajar ta ba zai sa kuma a raina da tafa da sun ba waƙe ba to shi ne duk da suke tsare ana ganin girman ku kuma wanda kun ba sa tsare darajar su da tawaye ba kuma ba a raina ba an gane? Yake to, amma ta ɗawo da amalin madihi ila ma fi bilin karamin a halaki wa shiyari. Amalin madihi, amalin madihi, amalin madihi, zurfafa burin mai binciken yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai yaban annabi mutum da burin kuma bincike din ya gano wasu darajojin annabi wasu mutum alƙurin ila ya kasa a waƙe shi shi amanin madini burin zurfafa binciken yaban mai yabo zai yaban ne ila ma fi jimin kar halaki zai yabi annabi ne akan irin makarin a halaki shi akan ɗabi'u su masu girma duk da mun bincike akan gano ɗabi'u da masu girma nan wasu ne da halayen kyawawan nan ya tafi bincike akan su to wannan zuwa binciken nan ba ma ta dawula ba laifi ba ba aibi ba kuma ko bincike na kuma kawo binciken ba ta tsawo ba ta wanda duk yake gajere ne ma'ana ba zai kore ba ba zai ba zai kore ta ba jiki ya samu ya fito kuma ya san wata ne kuma ya ga ya ci wasu a yau ka sai an koga ba an ka ashi ya fi amal madihi burin zurfafa binciken yaban mai yabon annalama zai yaban na ila ma fihi min karin ahalaki zai ga abin akan manya manyan ɗabi'un nan nashi washami da manya manyan halayen nan nashi karawa
hai ku je gida ta ku je gida
آيات حج من الرحمن مهتفة قديمة صفة موصوف في الكتاب آيات حج من الرحمن wannan ƙwarani ayoyi ne na gaskiya wanda suka zo da Allah rahman littafin kuma muku da fatan saukakkiya ne daga Allah. Mutu da ba farariya ba, saukakkiya ne daga Allah, ba farariya ba, saukakkiya ne daga Allah. Ƙadimatu ba da farko, saka ce mata farariya. Yawa, mutu da saka ce farariya, mutu da saukakkiya ne daga Allah, ƙadimatu wannan ba da farko sifatul mawsuf sifatul mawsuf bil idami wal qur'an sifatul sifa ne na al mawsufi Allah wanda aka sifanta shi bil idami da rashin farko qur'an sifa ne na wanda aka sifanta shi da rashin farko ana sifa Allah ke qur'ani من سكت من جزء مال وهي تقدرنا على المعاد وعن عاد وعن إرمي وعلي لم سكت من جزء مال باتا تسألت كون زمني باتا تسألت كون زمني تدبر الأباري in ka zo zai zamun farko ne irin samun annabi adam da adawa samudawa da ta wasu ba ta an da ta zo mun gari ba kawo da wannan ba amma kuma da kuma kuma ta ba labarin wani nan tana yin zamani ba ta ƙetare kowane zamani wa yi su gudu na anil ma'adi bayani ma tana ba mu labarin lahira gaba ɗaya wa an adin ta ba mu labarin adawa wa an iyalin ta ba mu labari kira mu za su imani ita ba mu labari Qur'ani kuma amma wani damar na daina mu ta tawo mu a wajen mu ba da sauran wani zo annabawa ba annabi Musa an ba da danda ina ta ina danda ta ke wuri ina ta ke ina macijiyar annabi Sulaiman an ba da mulki ina wani ne biyu wani da an ba da zaɓin murya ina yake ina gani zai zama dokar da an yi zama dokar da makashi ina suke tun da sun tafi to kuma mu zan faɗi sun tafi mu ko namu damar ladaina sun fada mu a hannun mu ga hannun kullum mu tsara ita mu ko faɗa kullum ullatin qur'ani ta rubuci ko wajen muzura sunan nabi da annabawan ku ci gaba daya eh sun da ne wanzu annabawa ja'at sun dole wa lam tadumi da dawo ba mu ne da dawo ba mu da ne ga matsaladai na fafaɗar kulla mutajin da tun minan na biyi na izja a walan kajimi Ƙwararri ta dau a hannun gasa kullum muna kallanta mu karanta ni sallah mu karanta mu zama nada mu karanta ni addu'o'i fafaɗar kulla mutajin Ƙwararri ta tafi dukkan mu'jizat Allah gaba daya fa fadat kullu mu'jizatin min an-nabiyina ta ce da ci dukkan mu'jizat Allah ba shi daya in tun da mu'jizomin ja'at sun zo mana ne amma wala da duniya ba dawo ba ina suke ainihin mannu wa salwa ainihin ma'ida ina ma'ida ina na annabi Musa ina ma'ida na annabi Isa eh Allahumma rabbana أرزقنا مالك من السماء تقول لنا إذا الأول ما أهلنا وأتمنت أورطنا وتهرزا إنا تكي القرآن فا إنا تنتع من الموسى إنا ناقص صالح سنة إنا بابا أو عبد الله بابا إذا قامت لدينا فصاعد كل مؤذبة من النبيين إن جاءت ولم تدمي kuma ƙwari muhakkamatin an kyautata ta an inganta ta an tsara ta ba ma tuki da nushi ba ne ba ta bar tuwon rikici ba Qur'ani ba kamar dogon rikici ba duk dai bayan komai da komai ba kamar wani rikici ba ya bi shi ka'in ga wanda ke saba masa shine kafiri ko kafiri zai da suka a ciki wa ma ta ilimin hakali kuma ba kamar wani hukunci wanda ba ke bayani ba zuwa mutum wace ta yi bayani kuma ko kafiri zai bayar da shi gashi nan wajen wajen nan bai yi ba a gyara tsanin nan wajen bai yi ba zai bayar da ya gyara ko mu ka fata kafiri ba zai gyara ka ba ko irin musulmi kuma komi shekin menene shi akan ilimi ba mu iya gyara ba kuma ko wasu kuma kawo hukunci duk hukuncin za a iya na Qur'ani duk hukuncin za a iya faɗa na Qur'ani suka yi wa akalla mutum Qur'ani akalla ya san isoshi guda dubu a Qur'ani akalla don ikushi guda dubu ka san umarni dubu ka san hali dubu rogo dubu Thank you. Adam tidak berada apa ada di neraka. Sudah seorang. Kemarin aku tahu dong berada di bulan juga apa ada di. Dari membawa nanti sih. Apa ada aku ajak ibn Mahlukat kalau itu wajib wal malak wal hayawan. Abubuwan mamaki na halittu, abubuwan mamaki na halittu mutum, filla filla za ka ji jijiyoyi su su ne wane ne menene idan ma filla filla da na aljannu filla filla da labaran mala'iku filla filla da na dabbobi zuwa su ƙur'ani nan ba wani kenan na biyu akwai ajaibul malakut ajaibul malakut samawat kan shamsi wal qamari wan nujumi wal aflaki ƙur'ani akwai abubuwan mamaki na bayanan sammai kamar rana da wata da taurari da malakai yawan zargamin number three a zarabin arzi kalu bihari wal ashjari wal jibali wal jimali haka na uku abubuwan mamaki da ke faruwa a ƙarƙashin ƙasa kamar kalu bihari kamar tekuna a cikin abubuwan mamaki abin bayan da cikakke a cikin alwani mai girma wata su jari da itatuwa a ƙarfi da abubuwan mamaki ka nemi masa da itatuwa ice kaza da ganye kaza maganin kaza ne sauran kaza maganin kaza ne ba ma icen ba ba ma ganyen ba ba ma sauran ba ba a sai a ce ma ita ne ke tsohuwa a cikin ce da ke ce mashi kawucin ice kaza ma ice kaza ko in yi ice kaza in wani ice za a ji shi kaucin kaza ke nan shi ma maganin shi kaza da abubuwan mamaki ko duk na wani a tambari wani jibali da tura wasu bayanansu da aka rana su na nan wani gaba daya wani mali a takura wannan rayu wannan akwai bayan su illa illa da amfanin su a kan wani قامت لدينا تفاءت كل مؤجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدري من قبل أقول خبر أقول أنا أقول لا بارا سمن سمي نبي خبر ما كان برا أقول لا بارا سمن كسي نشيدا فرق هالي shi ne nuru nuru da gidan sallama Qur'ani ta ba labarin farkon wani farashe shi ne hasken annabi Muhammad sallama Qur'ani ne kullu billah wa in kana min amal waladun fa ana awwal al-abidin Allahumma la nuru tarbi sababai asma'u mashahirur rusul Qur'ani akwai sunayen mashahuran manzanni mashahuran manzanni akwai kula da jini na tabbas akwai asma'u mashahir da mala'ikati sunayen mala'iku mashahurai da kula da jini da su goma na ko da na tara akwai kan nabi na adam alaihi salam wa iblis akwai kisa nabi adam da iblis qur'ani ne ba littafi ne ga kisoshi ga tarihai ga hukunce hukunce ga umarni ga hali kuma duk abin da lokaci ana banza su wa haka mutu ma abin da ka bari ma su ga yadda za a raba shi haka je lahira ma akwai kaza akwai kaza akwai kaza na tara shi na kisa annabi adam alaihi salam na goma kisan kabilu da habilu na sha daya kisan annabi idrisu na sha biyu kisan annabi nuhu ana gurgudu ba na sha uku a kudin san adawa farko da adawa na biyu na sha hudu ina tubar awal a kudin tubar awal a kuran na sha biyar a kudin sa annabi yunusa na sha shida a kudin sa ashabul rasi na sha hudu kisan samudawa na sha takwas kisan naqatu salihu na sha tara kisan annabi lutu na ishirin a kudin sa annabi shu'aibu 21 kisan annabi musa lokacin haihuwar shi na shirin da biyu lokacin na izan izan bayan da gaba da cikin teku na shirin da uku kashe kitan da yamma ba ki bude na shirin da hudu ta kai zuwa madiyana na shirin da biyar akwai labarin auren da ya ƙar annan shi aibu ko da bashi na shirin da shida zancen da ya je yi da Allah a wani tsuru sina na shirin da bakwai zuwan shi gidan fir'auna na shirin takwas fitar shi daga teku zuwa garin ariha inda a can da yi tsallaka shi da 39 kisan halakar da fir'auna na talatin kisan bauta al'amar in da garin da suka yi na talatin da ɗaya kisan waɗanda suka fita suna tsoron mutuwa a hanya da duka mutu alaƙar lalazina ko arzumin jarihin ko hukunukun a zarar mawuki alhamdulillah mutu yadda a talatin da biyu yadda alaƙace mutumin da aka kashe shi ya zo da bakara kuma da shi nan na talatin da uku isan yanka saniya nemo saniya da labarin mai saniya yadda mai saniya shi iyayen shi da yana yanka dabba ko da nuna a fi tsayen amma kasan ya bashi ya bayan wanda kai shi ko nan na da hudu akwai kisa annabi Musa da je ya dan mutanen nan karfafa wanda jama'a ne zan kace su ba su je ba tsakakan tawara ba an inna harra qaidun mutum ba su je ba sai da kai ubangiji na kula shi mu muna nan muna zaune kisa annabi da biyar kisa annabi Musa da zai na halalu kisa annabi shida kisan ɗin wanda suka yi a daji saboda ta bala da ba'una kisan da na bakwai a kisan akwai kisan ɗalutu da annabi dawudu da kisan jalutu ɗalutu wanda ba shi mulki ko da annabi dawudu da jalutu da yaƙi annabi dawudu wa annabi dawudu jalutu na talatin takwas akwai kisan annabi suleiman ko na talatin tara akwai kisan sai babul kisu na arba'in tsawari akwai iskar jama'a da suka fita wasu gudunma annoba na 41 akwai isa alim ibrahim alayhi salam na 42 jayar da namarin ke mishi jiran jiran da namarin su dinna da yake da yake da ni ne a na kokoni ko omiyatin ni ne ke raya wani ne ke kashewa da ta tafiya da nan wajen da ne ko sai na arba'in da uku a jiran zartin birnin shi da marubu na farko haihuwan annabi zubar da alisala da aka shi maka aka ijiye shi kan wani ne na arba'in da biyar a cikin kirkir shi a sanin jiran ɗakin kaba na arba'in da shida shi ne umarnin da Allah ya ce annabi ya kada shi annabi Ismail kisa na arba'in da bakwai kisa annabi Yusuf dogo kisa na Ali Ali sallallahu alaihi wasallam kisa na abin tabar kisa sai da Maryam alaihi salam kisa na abin tara kisa annabi Isa da inda Allah ya aike shi da inda aka ya dauke zuwa sama na hamsin kisa annabi Zakariya alaihi salam na mutka kisa annabi Yahya na mutka kisa annabi Ayyuba alaihi salam zakuna Qur'ani da ma tallataina faqaqat كل مؤجزة من النبيين إن جاءت ولم تدل لنا همسند أوكو إسلام بشير زرشفني زرشفني لما نحن أيوب عليه السلام لنا همسند هدو إسلام بزرق النيل Bikin da yi na ƙaton katangar nan, sai ita na sun da biyar ita a samun sahabi ita a samun jira ita a samun raƙiru ita a sun da bakwai ita buhutu na kan albabili yawa ita na hamsin da takwas ita mutanen guda biyu wanda suka ji kuɗi a wajen babarku dan yaje ya dinga fiye da gona ya aure ya wannan ya wannan sai kuma ya dinga ba Allah da neman yadda Allah ne na kun kara ko kuma kisan ashabu da sunnun ko da masdurun duka magana nan da cewa mutum wannan da wannan yanki wannan mutum ne yanki yake da gina kan ba kowa musamman da da wani ya babbar kasa ne wani da sako ne da wani kuma bakin gawai da littafi ne ƙwa'ani da ƙiza na fitar ìfẹ́tò mọ́lú lójú àfin ìfẹ́tò mọ́lú lójú àfin múnilẹ̀ náà múnilẹ̀ náà ààrẹ alibun najjar sai na 61 isa ashabul fini wannan sai zo da su gurus an dawo ko da wani ne da sun da biyu isa da jabbar annabi da anya ta ila samai dukkan sun bangan na na maulud kenan wanda suka wani hau sama wani yaƙi da Allah na sittin da uku shi ne islam addu'an da annabi alaihi ya yi akan Allah ya tayar da annabin annabin a ƙasar makka ne masu jin shi na tun da hudu bishara annabi isa duk da Abu Bashir an kada sunan ya ci min ba ya sun shi Ahmad lokacin da biyar har kissa aiko annabi an yi na ikra ikra ro nan da da mai halal da kuma ya ayyar muzabbir ya ayyar mutasir ita aiko annabi sallallahu alaihi wasallam na sun shida kissa badar shi sun amfani kissa badar shi sun amfani tarihi da dogon yakin bada da wani yake kuma na fitin da bakwai isa uhudu wa bada da sukura a cikin ali ibrahim isa bada isa uhudu da bada da sukura a cikin ali ibrahim na 68 isa yakin handar a cikin rasul ahazad na tijara isa yakin bada nazir cikin hashin na saba'in daidai isan hudaybiya ibu dubbatai isan hudaybiya sai na yaji umar din nan ne yi ba su hijira ne ba sabin tuwa isa ya ɗin tabuka ibu dubbarati sabin tutu ibu dubbatai ibu dubbaida ibu dubbaida ne ke cewa اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تحشوهم واحشوهم اليوم أحمدت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورحمت لكم الإسلام دينا كتب الوداع كتب المائدة سبب السور مثل السري أولا أن تزمن يما زينب بنت جحش لما قضى زيد بن هذا زوجنا تحاك إذا تكتبون تعليم سريرته فإن العلماء يعلم تفعلك شعب أخرش يا أيها النبي لما تعلمكم ما عند الله لك تبتغاي مثل العلماء وتزعر أزواج علي da matan da suka ji jami baya sun ja da miji da ga kabuya na jin larai har wannan na nan da da da ya kuma ita ce iska ƙaryar da ƙajiyar da aka da aisha din nan duk rani ne da duk zamin ita ce zara wurin irani duk ita shi ne don da kari ɗan yanzu an ba wani kuci na tsoron ita shi da ban kamar guda tutu na ƙarani da duk ɗaya na cikin da kamar in shi kafin kamar tsagiyar wata in da musamman shi kamar ko sabin su sai da yahudi ya zalama firin nan da firin nan da da yahudi da biyu ina sani ya zalama a su fara da nasu na aiki bar bar a kan ta ila mawci a wani an ba labarin farkon halittar mutum tun daga kuwar shi har har zuwa mutuwar shi idinai ya ma ba labarin kaifiyar mutuwar ma yadda ake ɗaukar rai da yadda ma ake wannan tsamari da tambayar tsamari da daɗin tsamari ko a zamani da zara'i da gizani da aljanna da wuta da fada Allah duk abubuwan da abubuwan da ayi da amfani da bayan guda a ne ba da matuwa da yi na fasaka kullum mu'jizatin minan nabiyina in ja'at wa lam tadun ya ya kaɗan daga cikin lokacin da ya kamata mai bayanin su a kafin mu ne insha Allah in kuna jin mutum na bayan in kuna jin mutum na bayan da wannan bolin zuwa koshin wanda aka fara kuma wani yanzu wani nan gaban har da su ba ma ta za ta a ayoyin ba kawai ka dubo wannan kirkoshin kurin ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya a ƙalla ba a yi to ya kwanan za ka yi sun guji da nufin kowane kowane tarihi akwai suna yanta a kowane tura jirgi kwanan da na sami baki na yau daban na gobe daban na jibi daban ba ma hukun jirgi Evasyon al burdi, burdi. Burdi. Zabi sun jefo. Sun jefo. Zaman jefo, tak apa. Babel. gashi babu ma'ana na zata yi maka da to daga wannan babin a tsara biyu ta sama suna da tsara biyu suna zana launan ina ya ce kanan al'amuri fiye ala ajin sawa ifadi na tsohon kazi bakani idan ya gara ya saba daya a cikin tsarin nan amma ya faɗa ɗaya a cikin tsarin ko wani ba launar ina ya fi kanan amurki ala haddin sawa ifabi mulkin kazi ba kazi an gaji ko? zuwa nan baitin ana rubuta shi ne wanda yake ba Allah ya kara mishi mutane a wurin sana'ar shi cikin da zuwa suna siyayya abin da yake siyarwa cikin ya rubuta ya sha ya rubuta ya zo kan shi shi gama to bayan sallar da bashi sai da wannan baiti da kwafu ne yace lawla li inna yafikan al amr fihi ala hasi sawa'i fazil bidin kazi bakani ne biya ta kwafu ne ya biya amara da zuwa shi gaba daya wanda ke so Allah ya karo jama'a na alhairi zuwa ga inda yake sana'a abin kawo musu sana'a an kawo musu aiki sai ka samu kuɗi mai yawa a hannun mutane ya zama su aiki bai yake a wajen shi na wannan sana'an nashi ko da shi mutane ko da zai rubuta wannan baitin kafa ɗaya an hana su kafa ɗaya sai ya sha idan wannan baitin kafa ɗaya an hana su kafa ɗaya sai shafa a cikin da hutun shi in ya sannar da bayi shi ne zai wannan abin in ya rubuta ko rubuta a hannun kullum ta yau gobe amfani da shi na yau gobe amfani da shi ya rubuta baiti daya amur daya ya wanke na sha kenan ba rubuta baiti daya amur zuwa daya ya wanke ko na sha ma kenan a rokar da jiki to da wani zama da bayi sai ya sha rubutu sai ya sha wani abu a rokar da jiki sai kan da baiti da fafuku amma na zuwa ba daya Mm-hmm. sai da an da an yi wasu ya da hu da harar ruwa na da kira da alami da wanda ta Allah kiyaye shi sharar mahar da sai rubuta wannan baitin na wancan ayin da za ka rabu da nahumma ya biya wannan baitin da alimi ko wasu ayatin da hu da harar ruwa na da kira da alami ya rubuta ta sai ya laya ya sa ta hannun dama ya rubuta ya laya ta hannun dama tare da akwai lahuma malikar mulki zuwa bigirin hisabi sai baiti na gaba فالدر يزداد حسنا وهو منتزم وليس ينقص قدرا غير منتزم shi kuma ana neman aure ne wanda ke da budurwa yake so ya aure ta yana da bazawara yake so ya aure ta shi ya wanda yake budurwa yake so budurwa yake so wanda ke malama da yana yana kallon ku wani zalla jiyo zuciyar budurwan zuwa gare shi ko da ma kam auren ne ko ko ban auren ne ta fita ya fita dawo ɗakin ta to sai ya rubuta wannan baitin da wannan ayan da za a faɗe ta da baitin da ayan sai rubuta su a ganyen tumfafiya a ganyen tumfafiya kawai sai buɗe memmen na kowane baitin da memmen na kowane ayan ita kunan shi a sama nata a ƙasa yana gama gurin sai ya mata tufafiya suka ko a farma ko kwano ko wani abu sai haka rami a ɗakin suwa zai binne ya binne suwa kuma da shi ke za ta aure shi ko ba ta aure shi ba ko ba ta taɓa ɗakin ba Girgirki. shi na da zai rubuta a cikin fadon ya rubuta da hukunan wawan muntar da mun arzikin da miliyan na muntar da mun wala yi ta yan kurtu kadara da yaran muntar da min na muntar da da ni na ni muntar da ni guda biyu kenan sai da ya fara ma ya guda ta ra'ayin hu da guda aka bar na hu da guda hakurin nan aka rana biyar wannan wannan hasha ne na ma ya guda shi in ka shiga kuma shi kuna ma haza bashara in haza illa ma na duk da wannan nufin za ku nashi da kuna ta kasa na ta kwana ta kasa illa malakun karimun haka nan sai baiti na gaba shine fama ta tsawon amalal madihi illa fatihi min karamil ahla wa shiyani wani baiti wanda kike samu kuɗi ne da wani an ba ko kuma yana da mutum ba san ke biya ke zai biya wannan bai in ya biya a wannan ranar ne a wannan ranar ban kuɗi in ya ka biya a wannan ranar ne a ranar ban kuɗi sha Allah فما تتاول آمال المديه إلى ما فيه من كرم الأهل والشيم قد أمن هذا الذي يرزقكم إن امتكر الصح لكن نجد نفسه da kuma babi na wanda mutum in yana so Allah ya sanar da shi abubuwan da za su faɗa wannan shekara. Kuma na ba Allah ya sanar shi a bacci ya san a kan shi a bacci ya san abubuwan da za su faɗa wannan shekara. Yawa, to cikin dare ya zama ya cikin nabila. Raka a biyu. Mun ke sallama daga nabila na raka a biyu suka biya wannan baitin yawa suka biya wannan baitin shine lam takatarin bi zamanin wahayatu hujurna anil ma'adi wa an adil wa an iran ka biya shi kamar kafa ɗari sirri subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim kafa bakwai wanda mai bacci insha Allah mutum Allah da wanda kai wani shekaran ne da mai ya faru mutum bai sai babi na gaba shine fita matin ladai na fafaɗar kullum mu'ajizatin minan nabi'i na izza a walan tabi sama na bai da magana wani da Allah ya sharin san duniya da bada sai ya rubuta wannan baiti ya sha kuma rubuta ya shafa a jikin shi kuma rubuta ya laya in yi ya sha kuma ya shafa a jiki ya laya Allah zai shafi duka sai gaba daya ko na ya zana zai shafi duka lafiya ko lafiya da alfarma annan Muhammadu sallama baitin shi ne da matsalata na fafaɗa kullum ko da zafin ilin da zai ja walanta duni tare da لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى أهلها بعد سنة الواقعة في هاتم جاينا في هاتم يقول ما هو إني جدا ما سيكون ضرب بسيطة wanda kuma ke zo Allah ya daga darajar shi a wajen sarakuna da masu mulki shi ba Allah ya kashi da manya-manyan mutane kuma su zo shi sai da mai girma shi mun ga san ba shi kudi kuma ran suka jin duk abin da ke gaya muku ji ya da zo ki amfani da ba da zai rubuta wannan ya laya in da zan sarakuna ya mutu sa tare da shi ana bisa kan da ke zuciyarsu za su girma shi za su karama shi za su kyanda da duk abin da fara maza su za su duk abin da tambaye abin da za a rubuta a layi shi ne muhakkamatun fama ta buƙi na min shubahin min zai shi tsakin fama ta buƙi na min hasani har ta kullum yusibana illa ma ka tabar lahu lana huwa maulana wannan wani saboda mummunan da aya nan a wajen haɗin yinan imam murabai ina da nan muka tsaya kuma na kai gobe da Allah su yi wa salamu alaikum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihina وبرك على حاسدنا فقدنا في العبد بنفسه
سبحان ربك رب العزة عما